أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يبلغ الظالمون ومن أظلم ubangiji yana cewa dukkan a cikin azzalumai wani azzalumi ne ya fi la'a da azlamu wani mimman ifta ya Allah ya a wanda ya wa Allah ƙarya Allah dai ya rubuta a cikin littafinsa a taura sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi manzo ne ya rubuta a cikin littafinsa injila sifofin manzon Allah Muhammadu manzo ne kafirai da suka je suka ce sun tambayi Yahuda Nasara cewa ba su ga sunan annabi a cikin littattafin waɗancan ba ko kuma waɗannan kiraye-kiraye da suke yi in kai manzo ne ka zo mana da mala'ika ko mala'iku ko ka mana littafi to nan dai duk wanda wa Allah ƙarya to ya fi kowa zalunci ubangiji shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man zalama man iftara Allah kadiban aw kazzabu bi ayatihi ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah alkur'ani dai wanda aka saukar din wanda ake karantawa ayoyi ne daga Allah suke to wanda ya karyata manzon Allah yace ba annabi ba wanda ya karyata littafin da manzon Allah ya zo da shi yace ba littafin Allah ne ba to wannan a cikin azzalumai duka babu azzalimin da yafi shi zalunci no kazzabiyati innahu la yuflihu zalimun daga karshe kuma wato dukkan mutumin da yake azzalimi ne to ba zai samu babban rabo a lahira ba wasu yalamun lazina zalamu ayyamun kalabin yan kalibun zai samu munan makoma
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون a can baya lokacin da kafirai suka ce ai sun tambayi masu littafi ba su ce sun ga annabi Muhammadu cikin littafinsu ba shine Allah ya ce a tambaye su shin kam wayancan malaman sun gaya musu dodanni ana bauta musu banda Allah tunda malamai ne tunda maganar dodanni ta shigo to ubangiji zai ba da tsoro cewa yau manashirun jami'an tuna ranar za mu tara su baki daya sun mana ƙudurin lazina ashiraku idan mun tara su ga baki ɗaya sai mu tambayi mutanen da suka yi tsafi aina shuraka ukum allazina kuntum tasumun ina dodannin nan naku da kuke ƙaryan cewa su ma alloli ne ana bauta musu ina dodannin nan da kuke kuke ƙaryan cewa za su cece ku a lahira to ga fa lahiran ta zo lahiran da kuke ƙaryatawa ta zo ina dodannin ku wanda kuke bauta su zo su saka muku ku ku zo su cece ku
ثم لم تكن فتنة إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين me zai faru daga an tambaye su wato su da ta same su ta cewa sun zo duniya sun yi ƙarya sun ƙaryata annabawa sun ƙaryata littattafan annabawa sun bauta wa gunki wannan duka fitina ne wato kafirci fitina ne ubangiji yana faɗi a wani wuri yana cewa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu sai su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin sai su rantse da Allah wallahi mu ba matsafa bane mu ba mu yi tsafi ba wallahi ba mu yi tsafi ba idan an je lahira ibn abbas yace in an ta da tashin kiyama in Allah ya sallami masu shiga aljanna sun tafi aljanna masu laifi kuma an musu gafara saura kafirai kenan sai kafirai su hada baki su ce mu mu je mu gaya wa Allah mu ba mu shirkai bane mu ma masu laifi ne amma ba mu yi tsafi ba to sai su je su rantse da Allah ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ba mu yi tsafi ba sai ubangiji ce a ku yi mini ƙarya a duniya ku zo lahira nan ma ku yi mini ƙarya alyawma nastimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun a kulle mini bakuna makaryatan nan na duniya a kulle mini bakin nan da ya saba yin ƙarya a duniya a kulle baki ba zai sake yin magana ba tunda yayi ƙarya a duniya ya zo nan gaban Allah lahira yayi ƙarya to in an kulle bakuna sai jikkuna su kama magana su ta faɗin duk abubuwan da kafiri yayi ko ko munafiki yayi suna faɗi filla filla filla in sun faɗi su to shikenan da kun yi ƙarya kun yi ƙarya a duniya kun zo nan lahira kun yi ƙarya to gashi jikkunanku da kafafuwanku da hannayenku da cinyoyinku da fatun jikinku duk sun yi muku shaida kun yi kafirci ma kuntum tastatiruna an shara alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna allaha la ya'lamu kaseeran ma kuntum ta'malun to yanzu kuma wani shaida ne ta saura shaida hannayenku sun kawo shaida cinyoyinku kafafuwanku fatun jikinku sun yi shaida to menene za ku iya ɓoyewa kuma balle ma ai Allah ba a ɓoye masa wala yaktumuna Allah hadisa ko sun ɓoye Allah zai tono kamar dai wurin da ake tsananta bincike a bakin boda ana hana fita da kuɗi shikenan sai ka nannaɗe kuɗinka a rawani da ka nannaɗe kuɗinka a rawani aka tambaye ka ina kuɗi kace ba kuɗi ba kuɗi eh ba kuɗi ko eh to ka ɓoye kuɗi kenan ba in an je garin bincike ba sai a ce kawo rawani mu gani in an ga kuɗi a ce to gashi to lokacin da kace ba kuɗi ka ɓoye wa Allah ka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin to da ka binciko a gano kuɗi wala yaktumuna Allah hadisa ba sa iya ɓoye wa Allah komi to zabin da suka ɓoyen gashi ya bayyana to wala yaktumuna Allah hadisa shine saboda haka ba zai iya sabawa da wannan ba malamai suna duba to a can an ce wala yaktumuna Allah hadisa duk ba su da iko su ɓoye wa Allah komi a nan ko sun ɓoye sun ma rantse da zatin sun ce su ba kafirai ba ne ta da fari za su faɗa suna ganin kamar zai yiwu kamar shi mai ɓoye kuɗi a rawanin nan yana tsammanin kamar zai yiwu wallahi rabbina ma kunna mushrikin Allah ba mu yi tsafi ba wallahi ba mu yi tsafi ba sai ce to a kulle bakin nan wanda ya saba ƙarya a duniya a kulle ce to hannu yi magana kafa yi magana fatar jiki magana to in sun yi magana sun kafa shaida cewa gaskiya ne kafiri ne gaskiya ne mushriki ne gaskiya ne munafiki ne in sun yi magana sai a ce to lima shaitum alaina sai a bude baki baki da baki yayi ta faɗa da fatan jiki da kafafuwa da lima shahidtum alaina dan me kuka mana wannan mummunan shaida mu mun koye dan mu samu mu shiga aljanna kar mu shiga wuta sannan ku kun kun tona mana asiri ai tare za mu shiga wutar lima shahidtum alaina qalu an taqana Allahu alladhi anzala kulli shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un Allah da ya ba ku ikon yin magana a duniya ya hana mana magana a duniya to yau shine ya hana muku magana ya ba mu ikon mu yi magana a lahira kuma ba za mu yi ƙarya ba ولا تكون الله حديثا كان من الذي تفدي دي ده ونم والله ربنا ما كنا مشركين انظر انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر يا رسول الله يا رسول الله ده الله كدوبيسو ويكافرين يزيزون الله رأتي شيبا كافري بني kaji yadda suke yanka ƙarya a gaban Allah ka zabu ala anfusihim kaji yadda suke yanka ƙarya a gaban Allah wai su ba kafirai bane su ba mushrikai bane sun ga wahala unzur kaifa kazabu ala anfusihim wa dalla anhum ma kanu yaftaruna duk ƙaryar da suke yi cewa alqur'ani asadiru lawwalina ne kai ba manzo bane ne ba za a yi tashin kiyama bane ina illa ya tana duniya mutuwa na yawa na bin kusina duk maganganun banza da suke yi cewa alkur'ani ba littafin Allah bane Muhammadu ba manzon Allah bane ba wata lahirar da za a yi ba wani rayuwa illa rayuwar duniya duk wannan maganganun banza yau sun bata su ne suka dawo suna ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina wai su ba su yi tsafi ba su musulmi ne
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ومنهم أتكن كافرا يا رسول الله من يستمع إليك أكون ذا في قيا سراقو سناجين كراتونك وترانا ندر بن- ندر بن الحارث دا شيبة آه شيبة بن ربيعة da utubatu bin rabi'a da ubay ibn khalaf da da kafir irin waɗannan suka gani juna su suka zo da daddare suna sauraron karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tambayi shi shedani Hinadu ibn Haris shine mai kawo takardu daga daga kasashen waje yana karanta musu ku zo Muhammad yana karanta muku labarin adawa da samudawa ku zo ni ku in karanta muku labarin labarin labarin duniya to sai sai suka tambaye shi yanzu Allah me kake ji yana faɗa mutumin nan me kake ji yana faɗa sai ya ce a'a ni dai ina ganin bakinsa yana rawa amma ba na jin abin da yake faɗa amma ko abin da zai faɗa ma ai banda dai maganganun mutan da irin rubuce-rubucen hiran mutan da ne in asar irin lawali na ta zaba ya tumle da bukartan wasila waɗansu takardu ne da yake bai iya rubuta ba yasa aka rubuta masa to ana zuwa ana karanta masa safe da in ya haddace da yanzu yana gaya wa mutane duk dai maganganu ne kawai i- irin irin wanda nake gaya muku din a iri ɗaya ne shi in ji Nadir ibn Harith ah, wanda yake na mun yi sai lawal hadisi din nan wa minhum man yasmu ilayk wa ja'alna ala qulubihim akinnatan wa ja'alna mu riga mun sanya akinnatan rufi ala qulubihim akan zuciyoyinsu ba za su ji alqur'ani ba an yafqahu ba za su iya fahimtar alqur'ani mun riga mun kulle zuciyoyinsu wajen na ragular kinin ne wa fi azanihim waqran mun riga mun sa wani nauyi na kuruntaka a cikin kunnensu ba za su ji alqur'anin ba ko sun ji da kunnensu to zuciya ba za ta fahimta ba ko- ko an karanta ba za su ji ba wajen na ragular kinin an yafqahuhu wa fi azanihim waqra ko mun sanya nauyi a cikin kunnensu ba sa jin abin da ake karantawa na alqur'ani wani yarukun hatta idza ja'uka yujadilunaka sai su zo gaban ka fi ta jayayya da kai na karkata ta bai rika rika ta jana an shiga ba a fita ta kullatin la yu'minu biha amma duk abin mamakin da ka nuna musu na mu'jiza ba za su yi imani ba na riga na kulle zuciya na riga na kulle kunne duk abin da suka ji ba za su wazantu da shi ba duk abin da suka gani ba zai zame musu wa'azi ba hatta za ja uka jadilunaka za su zo su yi ta jayayya da kai ne suna tambayanka yanzu Muhammadu abinda Allah da kansa ya yanka da irin wukarsa ka ce kar a ci amma in kai ka yanka da baki- wukar bakin karfe ka ce ya halatta a ci irin jayayyar da suke makenan wai abin da Allah ya yanka da hannunsa mai girma shine mushi kenan ko wai kar annabi ya ce kar a ci amma shi in ya yanka da bakin karfe ya ce a ci to suna so su rikitar da jama'a ne a cikin wannan su kawo irin wannan irin wannan ai haka Allah ya ajiye irin waɗannan abubuwa yanzu da mutum ya mutu a gida cikin mutunci da je yaƙi yana faɗa da kafiri wani sharrul bariyati mugun kafiri ya kashe shi wanne ne ya fi a mutum ya mutu a wurin shahada kafiri wani sharrul bari ta kashe mutum ya fi ka zauna a gida a zira'ila zo da kansa ya kashe ka ko kuma Allah ma da kansa domin in ka mutu a can wurin inda arne kafiri makiyin Allah sharrul bari ta kashe ka sunan ka shahidi amma in ka mutu anan a gida kaman kowa ne to a ashe kenan ka gani wannan ma'auni ne Allah yadda ya ga dama yake yi kuma har yanzu a tukunyar da Allah ya gina da hannunsa mai girma turon da ya tuga a cikin wannan tukunyar da hannunsa mai girma da tukunyar da tsohuwa ta girma ta gina da irin hannunta wancan ta dafa tuwo a cikin wan- wancan irin tukunya wanne ne zaka ci wanne ne baka ci wanda in ya taba jikinka ba sai ka wanke na tsohuwa mana tukunyar da- da tsohuwa ta, ta, ta, ta gina dai kowa ya santa tuwon da take dafa a ciki dai kowa ya sani tukunyar da Allah ya gina cikin dan adam tuwon da yake tuka a ciki kashi to ka gani wa zai ce gara gara kashi akan tuwo to saboda haka duk ar- yadda Allah ya ji abinsa a bar masa mushe dai an sani yankan Allah ne amma bai ce mu ci ba amma in yana yana ruwa ne to ya ce muci amma in waje ne ya hana saboda haka ba a iya auna ah, abin addini da hankali sai dai a auna shi da shari'a da nassi waje an na hatta za ja uka jadilunaka za su zo wurinka ne su yi ta jayayya da kai Ah, hatta za ja uka jadilunaka yaqulul ladina kafaru abinda kafirai suke cewa in haza illa asatirul lawrina wannan abin da kake karantawa din nan bai zama komai ba sai dai hiran mutan da ne aka rubuta ake karanta maka ke haddacewa hiran hiran mutan da وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم ينهون عنه وينآون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وابتو كافر مكة ينهون عنه سنا هنا وأجي القرآن سنا هنا وأجي القرآن ينهون عنه سنا هنا وأجي كذا أجي القر- القرآن domin suna cewa la tasma'u li hadha alqur'ani warghaw fihi la'allakum taghlibuna kar ku yadda ku ji wannan alqur'ani in kuna jin sa to za a ja hankalinku ku in ana karanta qur'anin ku hana mutane ji ku ku daga muryoyi ku hana su ji wannan fassara kenan wayan auna anhu kuma suna nisantan alqur'anin ba sa son su suna yin nesa da shi suna hana mutane kar su ji shi su suna yin nesa da shi wannan fassara kenan a wata fassarar kuma wa hum yanhauna anhu su kafiran makka saboda zumunta suna hanawa kada wani mutum ya cuci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma su Abu Talib da Abu Talib wanda yake bai yarda wani abu ya taɓa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wata ranar manzon Allah yana sallah sai kafirai suka yi shawara suka ce wa za a samu yanzu ya ɗauko tumbi ya kwaba da jini wato tumbi abin da ake zora in an yanka dabba din nan ya kwaba da jini ya zo ya hana mutumin na abin da yake sai suka ɗauko ko suka zo suka shafa fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya sallah ya ɓata rai ya koma gida sai baban nasu ya ganshi a sabace me yasa ne ka ne sai ai wuri kaza ne kaje ta nuna mun da suka yi maka sai zaro ta kubi da zuwa yanzu suka hango shi za su gudu ce duk wanda ya gudu zan kashe shi ku tsaya menene wannan Muhammadu ya muku kuke masa wannan me ya muku masa wannan yayi ta faɗa yayi ta faɗa to duk abin da ya sa manzon Allah ba yarda sai yayi faɗa shi shi Abu Talib amma ko bai bai musulunta ba kuma ya faɗa wa annabi ce ya yarda addinin annabi gaskiya ne ya yarda yana ce addinin annabi gaskiya ne ba don dai tsoron kada a yi wa mutum mata sai mutum dariya da yara ba a ce na bi addinin yara da sai ka gani na fi kowa ma da kalkarewa a cikin wannan addini wala kad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina to wannan fassara kenan fassara ta farko yanhauna anil qur'ani wa yan'auna anhu yabta'iduna anhu suna hanawa kar a ji alqur'ani kuma suna nisantan alqur'ani fassara ta biyu suna hanawa kada a taɓa manzon Allah kar a kar a bata mutuncinsa kar a ji masa ciwo kar a wahal da shi amma ko duk da haka su ma sun yi nesa da shi ba su karɓi addininsa ba su danginsa da ba su karɓa ba saboda zumunta suna kiyaye shi saboda kin addini kuma ba sa karɓan addinin sun suna nesa da addini wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu a cikin wannan halaye da nisantan al- da da hana mutane din alqur'ani da nisantan alqur'ani da hana mutane kada su taba annabi amma kuma bai imani da shi ba an yi asara wa yuhlikuna illa anfusahum masu yin wannan abu su halakar da kowa ba illa anfusahum sai dai kawunan su kawai wa ma yashuruna su dai ba su sani ba amma kansu kawai suke halakarwa ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين آه waɗannan abubuwa da suke aikatawa ya rasulallahi wanda muka ce maka ba su halakar da kowa ba ba su cuci kowa ba sai kansu ke halakarwa suke cutarwa walau tare da dai za ka ga izu bihu alan neri lokacin da aka kawo su bakin wuta aka tsaye da su aka nuna musu wuta suka ganta kun ga wutan nan to za ku shiga asirin haza a mantum la tuzuna ga wannan ku ne in an nuna muka ku ce sihiri ku ce waka ku ce ƙarya to ga wuta ita ma sihirin ne ko ƙaryar ne ko waƙan ne ku shirya za mu sa ku a ciki walau tare zo biyar ne lokaci da dai za ka ga wannan mummunan abin gani sun tsaya a bakin wuta Allah yana so ya hada su da zabaniya su tura su cikin wutar سورة ورنيل وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا sai su ta ihu suna ce wayo wayo ina ma za a bai da mu duniya ba za mu ƙara ƙaryata ayoyin Allah ubangijinmu ba yau Allah ya zama ubangijin su ba dodo ba ba su ma ayatin lahi ba ayatin rabbina suka ce ya laita na nuraddu wada nukazzu bi ayati rabbina wayo wayo wayo ina ma za a mai da mu duniya ba za mu ƙara ƙaryata ayoyin Allah ba ayoyin Allah kullum ana ce musu aminu billahi wa rasulihi sun ƙaryata istajibu lillahi wa rasuli da da'akum sun karyata duk an gaggaya sun karyata yanzu ga sun gani da idon su sun ci amai da su duniya ba za su ƙara karyata waɗannan ayoyin Allah ba ayoyin da ake nufin nan ayoyin mu'jiza ne ko ayoyin karantawa duk ɗaya ne dai domin da ba can farkon suran an gaya mana yadda halin su yake wa ma ta tin minatin minatin rabbin illa kanu anha mu'ridin duk abubuwan mamakin da aka nuna musu da ido ko ko aka karanta musu kaji a kunne shi ka sai su kau da kai su mai da kansu kamar dan jaki kamar ba su gani ba to gashi yau sun ga wuta sun ga gaskiya sun ci amai da su ne ba za su ƙara ƙaryata ayoyin Allah waɗanda ake karantawa a ji da wanda annaba suke yin mu'jiza kamar keta wata sun shi kakul kamari kamar sa hannu a cikin daro ruwa ya cika a shayar da mutum dubu da ɗari biyar ya sa hannu a kwano ba ruwa ya sa hannu a kwano ya ce na wanda yake da sauran ruwa wani ya ce gashi ce zo ka zuba a hannu nan nawa a cikin babban kwano in ya zuba sai ruwa ya ta fitowa tsakanin hannayensa haka sai an shayar da mutum dubu da ɗari biyar da dabbobinsu da wannan ruwa na tsakanin yatsu yatsu suna fidda ruwa a'a annabi musa ya bugi dutse dutse ya fidda ruwa da yawa muna ganin ruwa yana fitowa cikin dutse amma da mu taɓa ganin ruwa yana fitowa daga cikin yatsu ba sai dai jini sai sai dai diwa kama waɗannan irin ayoyi mu'jizozi na cewa in kai manzon Allah ne ke ta mana watan nan gida biyu a ce shi kenan wata an keta ka gida biyu wannan rabi ya tafi daura da wannan rabi tun daga kan jabal abi qubaisin har zuwa faduwan wata ittarabat as-sa'atu in shaqqa al-qamar wa hiya rawayatun yuridu wa yaqulu sirrun mustamir da abin wawakin da sarar gani ƙarya ne sirri ne sirri ne sirri ne fikir da saruna amma na fa'idun bal nanu qawmun masurun to yau ke ga dai wuta ita ma wutar sihiri ne ko ko ƙaryar ne ga ta dai ko a saɗi lawalin ne ita ma wadatar zuwa wal neri fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukazzibu bi ayati rabbina ba za in amai da mu duniya ba za mu ƙara ƙaryata ayoyin Allah ubangijin mu ba wa nakunu za mu zama minar mu'minina cikin wanda suka yi imani a ce ina wannan ai magana ne can a bakin su إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون maganar duniya ya an wuce maganar duniya dama akwai gada tsakanin duniya da lahira an riga an dauke ta ina za ku koma dama akwai gada tsakanin duniya da lahira an riga an dauke tun da yake an daina zaman duniya to ina za ku koma an nade ma kasar يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ba haka ba ne ma kanu yukuna min qablu abinda suke korewa na da cewa lahira ƙarya ne tashin kiyama ƙarya ne wuta ƙarya ne annabci ƙarya ne to gaji ya fito kuru a fili ma ka ne suna min kabul walau ruddu maganar cewa a mai da su duniya kuma wannan ba ta da wani amfani walau ruddu da adu limanuhu anhu ko da an mai da su duniyan abinda aka hana musu din nan za su koma yin sa walau ruddu da adu limanuhu anhu wa innan su annan mutane da kazibuna sun saba da ƙarya ƙarya suke a duniya lahiran nan ma gashi sun zo sun yi ƙarya sun da za mai da su duniyan ma ƙarya suke ba za su yi imani ba ba za su yadda da ba za su ƙaryata annabawa kamar yadda aka yada Allah ya mai da su ne kamar fajirai daga cikin musulmi fajirai daga cikin musulmi masu neman mata masu shan giya amma musulmi ne in ya gama da rashin lafiya sai ka ji wayo Allah wayo Allah wayo Allah wayyo Allah sai kai tsammanin ya samu lafiya ba zai ƙara sako ba wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah amma da ya samu lafiya sai kuma shan giya da neman mata gaban da ba zai ƙara shirya Allah ba kuma lokacin da yake wannan kana tsammanin inda ya samu lafiya ba zai ƙara saƙon Allah ba kuma ina wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah Allah ya sauke amin amin kai tsammanin ya samu lafiya ba zai koma saƙon Allah shan giya da neman mata da yin ayyuka ba amma da ya samu lafiya shi kenan sai koma inda aka san shi da walau ruddu da adu limanu anhu da an mai da su duniyan ma da adu wallahi za su koma limanu anhu zuwa ga abin da aka hana musu yi din nan wayannan da kaji guna wallahi ƙarya suke yi ban ga ba maganin komawa وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين lokacin da suke duniyar ba su ne masu cewa babu wata rayuwa a wata lahira ba dun- duniya kadai ba wat- ba wani gari wai shi lahira indiya babu wani rayuwa illa hayatun duniya sai dai rayuwar mu ta duniya kadai ba wata lahira ba haka suke cewa ba wa ma na da kusina ba mu ba za a tashe mu ba wanda zai tashe mu cewa za a tada mu din nan har zuwan kunzo kashi ne su kawo wajen annabi suna girgiza masa yanzu ka ji tsoron Allah wannan irin kashin ne kace zai zama mutum ya koma ya zama mutum sai Allah ya ce ka gaya musu kul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan ma fi sudurikum fa sayqulu man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marra wa yunziluna ilayka ru'usan yaqul masihu qul sai an yakuna qariba in sun kunzo kashi sun kada manzo Allah yanzu wannan kashi ne kace wai ai za kunna idza ban rubatan inna lahu usuna kharqan jadida yanzu bayan mun zama kashi mun riddige yanzu za a mai da mu mutane sababbi Allah ce gaya musu ba kashi da ƙasa za su zama ba su zama dutse ko ko bakin karfe ko ko wani abin da hankalinsu ba zai iya shirya musu zai zama mutum ba su gani zan mai da su mutum in ka faɗa wa- in annabi ya faɗa zai kawo mun ji wa zai mai da mu mutane Allah ce ga ya musu wa yi su da farko wani lari faɗa kuma wala mara fa sai wani gizo da ya karɓu sama ya kuma tiro sai su kaɗa kai sai kaɗa kai ce sai rashin ra'ayi in ce a kusa ne ba za a daɗe ba za a yi yanzu ya sun kamu waɗancan ka ya sun kamu da sun gamu da tashin kiyama domin tashin tashin kiyama na farko karami kabari daga mutum ya faɗa kabari ya gama la'iku an yi masa wato mukaddimar tashin kiyama kenan farkon tashin kiyama nasa kenan to balle kuma za a yi babban na jana'ar na kowa da kowa Ah, sun ce ba za a tashe su ba in ya illa ya tana duniya babu wata rayuwa sai rayuwar mu kawai ta duniya wa ma na da kusi na ba wanda zai tashe mu ba za a tashe mu ba haka suke faɗi ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما ولو كنتم تكفرون ترى إذ وقفوا على ربهم ألا ليس هذا بالحق قالوا بل وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون wato nan domin tun ana filin kiyamar kamun a soma hisabi wuta za ta yi fishi ta danno ta ce dole sai an ba ta waɗannan irin mutane a yi a ba ta haƙuri ta ke bari sai an yi hisabi tukuna bari sai an yi idan ta danno ɗin nan to wata ke lokacin ne suka ga wutar suke wannan magana saboda tsorita ba isa filin kiyama sosai an tsaya inda za a yi hisabi ba yanzu wuce nan sun zo wurin hisabi inda Allah to warauta da yi kujiyar rabbihim kuma za za ga lokacin da za a tsaye da su wurin hisabi wurin Allah zuwa da rabbi tsara are ta haza bil haq mada Allah ya sa mala'ikun su tambaye su ce to ga lahira da ta zo da kun ce ba lahira yanzu wannan ranar ƙarya ne ko gaskiya ne ƙarya ne ko gaskiya da kun ce ƙarya ne ma ranar usina ba wanda zai tashe ku gashi an tashe ku akwai wani mutum da a zariya a cikin jami'a to irin mutanen da wanda ba su da Allah in ana maganan Allah ana maganan lahira bai yadda ba ko kaɗan to babban mutum ne a cikin ilimin boko sai abokan ce yanzu kai wane idan ka mutu Allah ya tashe ka ya ce da ka ce ni ƙarya to ga na tashe ka ya za ka yi ce zan ce masore karin jiki dabba ne bai sa abin da yake yi ba wai wai sai ce masore wala ta yanzu wala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq in an tsaye da su gaban Allah Allah ce to da an gaya muku manzanni su kun ce ƙarya an gaya muku alqur'ani kun ce ƙarya an gaya muku lahira kun ce ƙarya to ga wannan ranar ita ma ƙaryan ce dama tun tashin za su yi ce hada ya waida na hada ya muddi wayo ga ran tashin kiyama yayi wayo ga ran tashin kiyama yayi fi ihu ce wayo ga ran tashin kiyama yayi lati hada ya mulfasil ladhi kuntum bihi tukadzibun gaskiya ne ranar da kuka karyata kam ta zo gata to to su mu mu musulmi kuma ya fa yaqukum fa tasjibuna bihamdi wa tazunnuna illa bistumu illa qalilan su wadan suna ce ya wailana hada yawmuddin ya wailana hada yawmuddin wayyo ga ranar tashin kiyama yayi aje eh ranar da mun kare ta ba gashi ta zo hada yawmul fasl da kuntum bi tukazzimun musulmi ko in an gashi يوم يدعوكم فتستجيبون بهمدي وتذكرون لا محمد رسول الله سبحان الله الحمد لله هذا ما وعد الرحمن سكن alkawarin Allah ya yi an yi tashin kiyama to sai ta faɗin la ilaha illallah to daga nan sai ga komai nasa yayi kyau yau mai dukkan launasin bi imami kowanne sai a kira su da sunan shugaban su zuwa fili kiyama Allah ta hada mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu in wa ma nahnu usin قالوا بلى ربنا na'am قالوا بلى ربنا قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو تز- إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الله يا تاشيسو an kai su wajen hisabi ubangiji ya sa a tambaye su a ce yanzu wannan rana ashe ba gaskiya bane wannan fa shine ranar tashin kiyama ashe ba gaskiya bane da kun ce ƙarya ne da kun ce ƙarya ne suka ce bale wa rabbina mun rantse da Allah ubangijin mu gaskiya ne mun rantse da Allah ubangijin mu gaskiya ne bale wa rabbina qala sai Allah ce fazuqul azaba bima kuntum takfurun shikenan ba sauran magana sai a sa ku cikin azaba ku dandani azaba saboda kafircin da kuka yi a duniya Allah ya kiyaye yawa musulmi mu tsaya kwarai da gaske wannan duniya daga ita ne fa za a nemi lahira
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة موتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءته الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله kaji dai yadda ake gamuwa da lahira da yadda amsoshi za su zama kaga dai wanda suka karyata lahiran an nuna musu an ce ga dai lahira karya ne ko gaskiya ne su da kansu rantsi da Allah sun ce gaskiya ne kar khasira alladhina kazzabu bi illa amma duk mutumin da ya karyata tashin kiyama cewa za a tashi za a gamu da Allah Allah zai hisabi yace karya ne wannan yayi asara kar khasira alladhina kazzabu bi illa alladhina kazzabu bi illahi wanda suka karyata gamuwa da Allah za a yi tashin kiyama da lahira a gamu da Allah Allah ya hisabi duk wanda suka karyata wannan kar khasira hakika sun riga sun yi asara kar khasira alladhina kazzabu bi illa hatta idza ja'at musa baghtatan suna nan suna karyata suna karyata gamuwa da Allah hatta idza ja'at musa baghtatan kaga maganar ta wuce zamanin sabbai kenan ta wuce zamanai ta iso zamanin mu har ta wuce kafiri zai dinga kafircinsa waɗannan su yi kafircin su- su mutu su tadda aikinsu in sun tafi lahira ba a san ma abin da suke ciki ba mutanen su ce a sai ka ji ma an aiko an bashi babban aiki a can ya aiko an bashi babban aiki a can su ba san abin da suke ciki ba ana yi masa gata ana yana can yana wuta to aiki haka za a dinga yi har lokacin da za a busa kahon halaka gaba ɗayan tashin kiyama domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alqabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah fa idza kana khairan fama ba'dahu khairun min wa idza kana sharran fama ba'dahu sharrun min duk wanda zai tafi lahira masaukin sa na farko kabari idan ka kabari yayi kyau to abinda zai biyo baya ya fi kyau in ka gabari ya yi muni to abin da zai baya ya fi muni in dai bako ya zo an ajiye shi a sitirum ana ana shirya masa masauki an ajiye sitirum to ya ga yanda sitirum yake din nan to haka masaukin zai zama in kaga inda kake zaune nan akwai kayan alatu talabijin da sauran abubuwan kallo to can ɗakin da za a kai kama za a samu irin waɗannan abubuwa in ko kaga tabarma ne anan da karan gado da wani abu mala ana shiryawa dai ana shara ana shimfiɗa to can ma haka za a yi idan ka zo an sau an tare ka da black maria an kai an sa a gadurun to abin da yake gaba ya fi muni in kuma an kawo CBU an nuna maka suna ga suna ka zo ka gani an ce to shi an ka an sa ka CBU to in in an kai ka an saukar da kai sitrum din da ka gani to dakin da za a kai ka yafi wannan kyau to haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kabari shine farkon masauki mai zuwa lahira idan yayi kyau na gaba da shi yafi kyau in yayi muni na gaba da shi yafi muni duk abubuwan duniya na lahira Allah ya riga ya nuna mana alamomin a duniya don mu wa'azantu kada mu je lahira ba mu san abin da zai faru ba duk wanda ya imani yayi kyakkyawan aiki Allah ya ce shi dan aljanna ne abin da ya saura masa ya dinga jin tsoron Allah ya dinga murna da abin da Allah ya bashi amma kar ya dogara da kansa kar ya dogara da aikinsa ya dogara da faralan Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kuma mutum ya ƙaryata manzon Allah ya ƙaryata addinin musulunci to ya sani fa zai gamu da Allah a lahira in an je lahira wato shi addini kamar yadda ake faɗi kullum kaman kuɗi yake a gwamnati gwamnati ita take ba yan ƙasa kuɗi in ta ga dama ita za ta canja kuɗin ta ce ta mai da wannan yanzu an daina sile da sisi an yi naira da kwabo to a dinga yin haka naira ma ga irin kamanninta ga naira ɗaya zamanin da ake da naira ɗaya takarda ga naira biyar ga naira goma ga naira ashirin ga naira hamsin lokacin da aka kawo naira hamsin to za a canja waɗannan kuɗi in gwamnati ta niyan canja su ta ce za a canja wannan kuɗi ranan farkon a ranan kaza ga watan kaza kuɗin da za a kawo ga cikinsu yadda yake ga bayansu yadda yake ga darajar yadda yake nan za a so mu canji to duk mutumin da ya bari har aka wuce ranan kaza ga watan kaza bai yi canji ba to yayi asara banki ba za su karba ba wata mu'amala ba za ta karba ba to haka addini yake kana yin addinin annabi ibrahimu sai Allah ce zai kawo addinin annabi musa in ka karbi na annabi musa shikenan in baka karba ba na annabi ibrahim ba zai kai ka ba ana addinin annabi Musa sai Allah ya kawo addinin annabi Isa in ka rena addinin annabi Isa kace ba za ka karba ba Allah addinin annabi annabi Musa ba zai kai ka aljanna ba domin ya zama tsohon kuɗi yanzu ba da su ake aiki ba in an kawo addinin annabi Muhammadu kana addinin annabi Isa lalle kai canji wani ma yayi canji ya ji daɗi balle mai arziki wanda aje akwatuna wanda yake tsafi ma ya shigo musulunci aka karbe shi balle wanda yake da addini da littafi wanda za a ninka masa lada biyu to kowa an masa wa'azi dai an gaya masa ba wanda aka rage ba a gaya masa mai boton dodo an gaya masa dodo ƙarya ne shi ma ya san ƙarya ne mai wani littafi da wani addini an gaya masa an yi canji an kawo sabon littafi an kawo sabon annabi shina neman musallahu sallam duk hujjojin da ka kawo cewa baka yarda ba wannan kai da Allah Allah ne ya aiko shi ya aiko wannan littafi to karkace ba a gaya maka ba an gaya maka filla filla saboda haka mu shirya zuwa lahira kowa ya gyara zuciyarsa ya gyara aikinsa mai kafirci ya bar kafircinsa ya musulunci musulmi wanda yake miyagun ayyuka ya bar miyagun ayyukansa ya shirya zuwa lahira a gyara halaye a gyara zuciya ka daula manta zakkiwa zakarun rabbi fasalli duk wanda ya gyara zuciyarsa ya gyara bakinsa ya gyara halinsa ya gyara aikinsa Allah yana shirya zai bashi aljanna walau ruddu la'adu libanu ولو ردوا لآدوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو تجدوا ولا ربهم قال أليس هذا بالله قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة سنة نن سنة كافر جنسو سنة قرية غموا دا الله har wani lokaci sai ka jira na ɗai shi kenan an kawo tashin kiyama gaba ɗaya ta kowa da kowa ta zo mutuwa kowa da kowa ya zo kenan wannan yana da shi wannan yana sai da sayarwa wannan yana tayawa wannan bai sallama ba wannan yana wannan wannan sai a- sai a busa kaho kai na mota duk sai a mutu gaba ɗaya maganar zaman duniya ya ƙare to hatta za ja mu sa'atu bagatan qalu ya hasratana ala ma farranna fiha sai tashin kiyaman ya zo ne an tashi sai ka ji kafirai suna ihu suna ce ya hasratana ala ma farranna fiha wai suna ihu sun yi asara sun yi sakaci sun karyata manzanni sun karyata littattafai sun karyata gaskiya to ba wurin komawa يا حسرة على ما فرنا فيها وهم يعملون أوزارهم على ظهورهم لوكتين زي تاشين قياما يعملون سنة دوكت أوزارهم ذنوبانسو على ظهورهم أكم باين باينسو kuma abin mamaki a lokacin ba da kafa suke tafiya ba da fiska suke takawa wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'awihum jahannam kullama qabat zidnahum sa'ira suna takawa da fiska ne suna ɗauke da kayan zunubi ya hamilun auzarum ala zuhurim ala sa'a ma yazilun amma duk mutumin da ya kaya aka ce kayan nan nasa ba kayan kuɗi bane a duniya ba kayan lada bane a lahira kayan zunubi ne a lahira to fa wuta zashi ala sa'a ma yazilun lalle kam ma yazirunahu abinda suke ɗauke da shi ya musu nauyin nan sa'a yayi muni a kiyaye a zubar da wannan zunubai da istighfari وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تأكلون يا ما في سوى إن هي إلا حياتنا الدنيا ما نحن مبعوثين با وتا rayuwa sai ta duniya ba mu da wat- ba mu da wani ba wata lahira menene duniya wani hayatu duniya bila illa mata inda mutum ya san ya san lahira ya san aljanna menene ambaton duniya duniya abin rayuwar shekara 50 shekara 50 misali mutum ya kai shekara ashirin in ka kai shekara ashirin ka san dukkan daɗin duniya gaba ɗaya amma waɗansu abubuwa in ka je nema sai ce shekarun ka sun yi kaɗan ka shekara ashirin fa in ka je ne wasu abubuwa na duniya sai ce shekarun ka sun yi kaɗan ina ma da shekarar ka talatin ne ko ashirin da biyar to kaga in ya kai shekara ashirin da biyar kenan ya cancanci ya zama gwamna ko ya zama wani abu babba a cikin gwamnati amma in shekara ashirin ne ba za su yi da su ba shi gwamna ba to misali ya da shekara ashirin da biyar ya zama wani abu a duniya karo masa shekara hamsin ya zama wani saba'in da biyar kenan to ya so fita fa ko ya- ko bai yadda ba ya so fita fa ko bai yadda ba ta sal- ta so- ta yi kusan bashi takarda inda ya kai shekara saba'in da biyar to ta so bashi takarda ko bai yadda ba to ashe kenan yawancin jin daɗin duniya da in ka ɗauki shekara hamsin na tsakanin ishirin da biyar da saba'in da biyar to komi a iyakan na za ka zo tijjani za ka shiga tijanan shiga ba a fita ba a da wata za ba haɗa da wata ɗariƙa ɗariƙa tijani ita kaɗai za a riƙe ba a ziyartar wasu waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙa in an shiga ba a fita ba a haɗa da wata ɗariƙa ba a ziyartar wasu waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙa za a kula da sallah ita cikin jama'in an samu za a yi mai iyaye a musu biyayya za a yi jami'in wazifa da cikin jama'in an samu ƴan uwa ba a shanta ba ka yarda na baka daga shi tijani ka ce ka karba sai alhamdulillah to iyakan duniya rayuwar duniya kenan dai malamai suka ce da za ka je kofar mutum ka tadda gida mai kyau ana wata-wata a zamanin shekarun da suka wuce banda wannan zamani mai ban mamaki wannan zamani ya keta al'ada ba irin zamani da suka wuce bane amma irin zamanin da suka wuce misali kamar shekara talatin da suka wuce ka zo kofar gidan mutum ka ga motoci manya da ƙanana da bukkuna da fito da komai komai dai ya haɗu ka ce ina so an ga mai gidan nan in ya fito ka rubuta sunansa ka rubuta ranar da ka gan shi ka tafi ka je ka shekara hamsin ka dawo in ka dawo in ka tadda abin kaman da to in ka ce kana so mai gida ya fito ba wancan ne zai fito ba ba wancan ne zai fito ba ba irin yanzu da mutane suke yin wayo suna yan kana su je su ɗebe kuɗin mutane su je kuɗin su ne su zo su yi ta gina manyan gidaje ba Ku- mutum da ya nemi kuɗi ya zama kuɗinsa ya zama ya yi babban gida da motoci da komai da komai ana wata wata ka zo ka tambaye shi ya fito ya faɗi sunansa ka rubuta ka rubuta ranar da ka gan shi to ka tarka shekara hamsin ka dawo in ka dawo in ka tadda wannan arziki yana nan kaman da in ka ce ya fito to ba wancan ne zai fito ba ina mai gidan nan in wancan ne ya fito shi kenan za ka shi tsoho ka ce yaya ban kanka kaman da ba ce ai babu yadda na zama kenan yaushe rabon ka da nan shekara na hamsin to in ya fito kenan da kyar ya sallami komai ya yi ritaya ƴaƴansa ne masu tafiyar da harkar in sun bar shi a cikin gidan in ko ba ya sa ba wani ne zai fice mai gidan nake da ta ai ni ne mai gidan a'a wani ne ke oh baban ke nema da Allah ka shi wajen baba sai a tura ka wajen wani tsoho can a wa- a wata anguwa kusa da gidan oh baban ke nema da Allah ka shi wajen baba in an yi sa'a kenan in ko ba yi sa'a ba ce, ai ya rasu ai shi ne mahaifina Allah ji kansa Allah sarki ya da zo ai shekara kaza kenan to haka duniya take a mai da hankali don kawai shekara hamsin na jin daɗi kada ya raba mutum da shekara dubban miliyoyin da ba iyaka kar a jefa ka cikin halaka na azabar wuta na dubban miliyoyi maimakon haka ka shiga cikin jin daɗi na shekara dubban miliyoyi wai za ra'aita san ra'aita na iya mulkan kabira duk wanda ya je lahira aka nuna masa aljanna hakika ya ga mulki ya ya ga mulki mai girma ya ga ni'ima mai yawa Allah ne ke ce mulki mai girma abinda Allah ya ya dubi duniya ce kalil amma ce lahira mulkan kabira to lalle ne mulkan kabiran din nan حتى إذا جاء المساعد بكرة قالوا يا حسرة على ما فرنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يدرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو أي دنيا با komai bace wasa ne irin wasan yara irin wasa ne irin wasan yara kamar misalin masu daukan masu yin yin foton gida din nan irin masu yin foton gida ah, masu zana gida architect to sukan yi hoton gidan gaba ɗaya an gama shi haka ɗan ƙarami haka ko gashi an gama shi ɗan ƙarami haka cikin hoto ne gashi an gama shi to wanda ya karɓi duniya fa ɗan wannan ya karɓa wanda ya karbi duniya bai tsaya an gina wancan ba wannan ya karba shi dan wannan hoton da aka nuna ina kaga in gudan ya kare ga yadda zai zama to abin da ya karba kenan in da ya riki duniya to abin da ya karba kenan yana da hankali wannan ai kayan wasan yara ne la'ibun wa lahaw kamar yadda manya suke da mota yara suna da mota yadda manya suke da bindiga yara suna da bindiga kamar yadda eh, manya suke da jirgin sama yara suna da jirgin sama to na yaran kake so ko na manya to ai gara na manya wani ya tuna da alaihim wala hau ai rayuwar duniya kayan wasa ne kawai irin na yara to a tsaya a nemi na gaskiyan na a tsaya a nemi na gaskiyan wani ya tuna da alaihim wala hau wannan kuma ba wai ana cewa kada mutum ya kasa jin daɗin duniya ba a'a akwai wani annabin Allah zai yi baƙo sarauniya sai da ya sa tun daga kofar gidansa har waje a yi masa daɓen zinariya a zuba kwaltan kwaltan zinariya ne za a yi masa daɓe daga kofar gidansa har zuwa mil mil ishirin da da bakwai annabin Allah ne annabi Sulaimanu wai don ka ji daɗin duniya wajen mulki ko wajen dukiya in dai kana tare da Allah kana bin umarninsa ba wani abu ko komi talaucin ka komi ciwon ka in baka wuta Allah ba Allah ba zai ji tausayin ka ba in ka ji lahira wuta za ka mai da kai mai da hankali kwarai da gaske kuma ne hatu duniya ila raibin wala hau wato rayuwar duniya dai wasa ne irin wasan yara kamar yaro yana da mota yaro yana da jirgin sama yaro yana da bindiga yaro yana da da telefon yaro yana da komai irin na wasa to haka duniya take wala hau wato la'ibun da larabci wasa wanda yake na yara wanda babu sha'awa a ciki lahawun kuma wasa amma akwai maza da mata akwai sha'awa a cikin lahawu wanda zai shigar da maza da mata balagaggu amma la'ibun kayan wasan wasan yara kenan shine la'ibun to wa- wato duniya dai daga wasan yara ne sai wasan manya to saboda haka walad darul akhiratu khairun wallahi zaben gidan lahira shi yafi lillazina yattaqun a wurin wanda suka ji tsoron Allah suka yi aiki domin lahira din afala taqilun me zai hana ku yi hankali ku jefar da motan yara da jirgin saman yara da- da gidan yara da komai na yara ku karbi na gaskiyan na Allah dan na damu.
قل نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد نعلم انهم يقولون انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون كيف قل يا رسول الله قد نعلم انه ليوزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam tun da kake a garin nan tun da aka aife ka har ka kai shekara arba'in duk garin nan baka da maki kowa ya san kai mutumin kirki ne mai gaskiya ne mai cika alkawari ne mai haƙuri ne mai kyauta ne mai halin girma ne duk abin da ake nema ga ɗan adam na daraja kana da shi amma baka zo yadda za a ƙika ba sai da ka faɗo waɗannan maganganu cewa a bar bautan dodo a bar bautan dodo akwai lahira akwai tashin kiyama ga littafin kai na faɗi wannan shi ya haɗa ka faɗa da mutane Allah ya ce kan na rabu innahu la yuzinuka allazi yaquluna fa innahum la yukzibunaka ce wasu su ba za su ce kai makaryaci ne ba abinda ka zo da shi ne ba a yarda da shi ba faɗin wannan magana Allah ce na sani ranka yana ɓaci in ka ji wannan irin magana cewa kai mutumin gaskiya ne an yarda da kai amma abin da yake damun mutane abin da ka zo da shi din nan ne ba a yarda da shi ba innahum la yukzibunaka walakin zalimina amma ولكن الظالمين أما وأن مشوتا الظالمي بآيات الله يجحدون suna musun ayoyin Allah alkur'ani ne da mu'jizar ka ta manzancin kai abinda suke karyatawa kenan saboda haka kawo wasu zahiri mawdi al-muzmari annarum annahum annarum innahu la yuzinu kallazi annarum innahu la yuzinu kallazi yaqulun fa innahum la yukzibunak walakinnahum sai aka ce walakinaz zalimina domin wa nazaru mimman kazzabu bi ayati llahi can a baya walakin az-zalimin amma wa'annan az-zalimai wa'annan masu zalunci yajhaduna suna musun bi ayati llahi ayoyin Allah waɗanda ka zo da su su ne waɗannan azzalimai suke musun su suke karyatawa amma kai a wurin su mutumin kirki ne mutumin gaskiya ne wanda baka saba alƙawari na san irin wannan maganganu suna bata maka da ya rasulullah sai kai hakuri ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد نعلم انه لم يزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتيهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين آه يا رسول الله كي هقولي ba kai ne farkon wanda ya gamu da irin waɗannan abubuwa masu muni masu wuya ba warqad kuzziba rusulun min qablika an ƙaryata manzannin da aka riga aka aiko ka mun a aiko ka musamman annabi nuhu ya sha wahala ya yi wa'azi shekara dubu ba hamsin a yi masa duka sai ya su a jefar da shi allah mayar masa da ransa ya sake tashi ya ta wa'azi annabi hudu ya sha wahala bayan tufana annabi salu ya sha wahala annabi ludu ya sha wahala annabi ibrahim ya sha wahala annabi shuaib dukkan annabawa ɗan uwanka sun sha wahala har na kusa da kai din nan annabi isa sai da allah ya ɗauke shi ya ɓoye shi a sama ya raba shi da sharrin yahudawa warakat kuzziyar rusulun min qablika an ƙayyata annabawa waɗanda suka riga ka ya rasulullah fasbaru ala ma kuzibu sun yi hakuri fasbir kama sabar ulul azmi na rusul la tastajil lahum yadda manyan annabawa yan uwanka suka yi hakuri kai ma kai hakuri kar kai gaggawa Allah zai kama su warakan na da wannan kai hakuri ya rasulullah warakan kuzibu rusul min qablika fasbaru ala ma kuzibu kuma suka yi hakuri akan ƙaryata sun da aka yi amma duk da haka suka yi hakuri suka isar da aikan Allah kai ma kai hakuri ka isar da aikan Allah fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atihum nasuna ko sun sha wahala an wahal da su yadda ake wahal da kai dinnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a dauko ma'aifar dabba bayan ta haihu kora kuma ko wani abu a zo a yaba masa da jinin da komai a bayansa a zo a tona rami a hanyarsa a sa kaya a hanyarsa a sa duk abubuwa na sharri ba wanda ba a masa sallallahu alaihi wasallam wa uzu an wahal da su yadda aka wahal da kai ya rasulullah an cuce su yadda ake cutar kai ya rasulullah hatta a ce nasuna suka yi hakuri har lokacin da nasarar mu ta zo wa uzwa ta ibn nasuna wala mubaddila li kalimatillah babu wanda zai canja kalimomin Allah kalimomin Allah suna nan ba za a canja ba za a canja su ba wala qad sabaqat kalimatuna li ibadil mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun mun riga mun rubuta cewa kataballahu la aghliban ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz mu ne da rinjaye ni da manzanni na ni da jama'a na mu ne da rinjaye hizballahu mul ghalibuna duk waɗannan suna nan ba za a canja ba ya rasulullahi kana tare da kana tare da Allah nasara tana tare da kai ya rasulullahi ba za a canja kalmomin Allah ba kai ke da nasara bayan da jundana lahumul ghalibuna ورقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتيهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين حقيقة لاباري na manzanni wani abu na labarin wasu manzanni wani abu na labarin wasu manzanni ya zo maka domin annabawan Allah dubu ɗari da ashirin da hudun nan mursalai cikinsu ɗari uku da goma sha uku nan to ishirin da biyar ne kawai sunansu ya shigo cikin alkur'ani saboda haka ne yake cewa wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayka akwai manzanni wanda muka yi maka kissan su akwai wanda muka kissan su ba to mun kawo maka wani daga cikin labarin annabawan da kai hakuri wa laqad ja'aka nabawun kenan min naba'il mursalin daga cikin labarin wasu manzanni ya rasulullah kai hakuri
Ran Baloli ya gurmi da sadakan zakka naira dubu talatin Allah saka mada alheri.
da saka da alheri da ya Sai karba kuma maka.
takardun suka samu mafiya yawa suna roƙon ka ne don Allah ka yi musu bayani akan kamar yadda ka saba yi akan sallati tasbihi.
صلاة التسبيح وبنجية والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير وخير نملا والباقيات الصالحات خير ربك ثوابا وخير مردا المال والبنون زينة الحياة الدنيا وال- وند الله يباشي يباشي دوكيا كيكا يباشي جندا الدنيا أما للي يك أيكة أيكا ما سوى زوا زوا لاهرة شيئتي شين أكا كويا من الباقيات الصالحات صلى ركعة هدو آه، كرنت فاتحة كرنت سورة a ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma sha biyar a tsaye a kama gwiwa a faɗa sau goma a taso a tsaye a faɗa sau goma a sunkuya a yi sujjada a faɗa cikin sujjada sau goma a komo a zauna a faɗa sau goma a koma a sujjada a faɗa sau goma a komo za a tashi nemo raka'a ta biyu a dafi sai an faɗi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sau goma sannan a tashi tsaye in an tsaya sai a karanta fatiha da sura sannan a a yi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sau goma sha biyar bayan fatiha da sura kullum sau goma sha biyar ne amma ko kowane canji aka samu cikin sallah sau goma goma ne har raka'a hudu inda da dare ne mutum ya sallama tsakanin raka'a biyu ya sake yin raka'a biyu inda ranar ne in kai ta sai ka tashi ka kawo raka'a biyu biyar da kai kuma in ka hada da daren baka sallama ba laifi in kai sallama da rana ma ba laifi amma ana so manzo Allah ce ana so mutum yi wannan sallah kullum kullum in bai samu ba kullum mako in bai samu ba kullum wata in bai samu ba kullum shekara in bai samu ba dai kamun dai ya bar duniya yi wannan sallah tana gafarta mutum zunubinsa na babba da karami da bayyananne da koyayye da na ganganci da na kuskure a ita yawan yin wannan sallah ta dace da zamanin mu kullum ta dace amma wannan zamani ta fi dacewa don muna cikin zunubai da yawa Allah ya kiyaye mu amin mutanen mutanen je tsoro suna roƙo musu addu'a Allah kar su da lafiya amin Allah ya saka muku da alheri mutanen biyar ko yadda aka saba Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alheri da sauran dukkan jama'a Allah ya saka muku da alheri Allah kuma da ku lafiya mutanen Gezo da mutanen Kebbi amin da mutanen wanda suka zo daga nesa da wanda suka zo kusa Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri Allah ya samu gane mu Allah ya gyara aikin mu Allah ya jigan mu Allah ya jigan iyayen mu iyayen iyayen mu da malamu da malamu da mu Allah ya saka shi wannan mu da alheri Allah ya jigan musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya ramu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye musulmi duniya da lahira Allah ya karbi addu'o'in mu da addu'o'in wanda muke musu addu'a masu neman addu'o- addu'o'in mu Allah ya biya bukatun su Allah ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu da imanin mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana kasar mai samu zauna lafiya albarka da sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صل على محمد يا ربنا